rafkanuwa ta afku a sallah yanda za a yi idan rafkanuwa ta afku a sallah ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ibn shahab zuhuri ya karbo daga abi salma ta bin abdurrahman ibn aufim ya karbo daga abi huraira radiyallahu ta'ala anhu wato a gaba daya a muwadda sai hudu ne suka zo da wannan isnadin ibn shahabin an abi salma ta bin abdurrahman an abi hurairata to hadisai guda guda guda hudu ne wanda suka zo da wannan isnadin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce hakika ɗayanku wakacin da ya tashi yana sallah shaidan yakan zo gare shi fala basa alai ya rikitar da shi ya rikitar da shi ko labbasa ya rikitar da shi har a ƙarshe ya komo bai san ma raka'a nawa ya sallata ba ya ringa kokonto idan ɗayan ku ya samu haka to abin da yake akwai sai ya sujada sujada biyu ya sujada guda biyu alhali yana zaune ya sujada bi alhali yana zaune ubaidullah ya haya min hadisi ya karbo daga imamu malik cewa labari ya isa masa cewa wani mutum annahu balaga anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko cewa manzo sallallahu alaihi wasallam kala ya ce inni la'ansa ni nakan yi mantu ko ai shine an unarsa ko ko akan sa ni in yi mantuwa li a sunna ba dan komai ba dan sunnanta wa al'umma ya zafi wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisai guda hudu da suka zo a muwadda wanda gaba ɗaya malamai sun gama bincike amma ba su gano isnadin su ba a cikin ɗadikinan ma imam malik ya ce balagani annahu balagahu to malamai sun bincika sun sami isnadin wannan hadisin sai waɗannan hadisan guda hudu wanda wanda ne daga cikinsu shine na farkonsu wanda malamai gaba ɗaya sun kaba bincikensu amma sun kasa gano ina hadisin nan ya zo da isnadi to wato mazala sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi ne wanda yake yana daga balaga to imami malik ke nuna mana cewa wato mantuwar da yake a sallah haka din na faruwa ne don ya zamo ta shari'i ga al'ummarsa haka so da yawa mazala sallallahu alaihi wasallama yakan aikata abu wanda tayo a asali ba shi ne ya fi ba amma ba don komai ban ya nuna ta shari'i ga al'ummarsa shi yasa malamai suke cewa idan mazala sallallahu alaihi wasallam ya aikata ko da abin da yake karahiya ne ko da abin da yake karahi ne haka a shari'a ya ce karahiya ne a aikata amma aka ga ya aikata to ya aikata ne don ya nuna cewa karhancin nan fa iyakarsa karhanci bai kai haramci ba don da bayan da za a yi a ce ya aikata abin da yake haram al'ambiya ukulluhum zu ismati da annabawan Allah ma'asumai ne bayan da za a yi ce abin da yake haramin ya afku daga gare su in wanda yake karahi rai afku ko to wannan dan ta shiri'i ne dan a nuna jama'a a nuna al'umma cewa ba fa haramun bane Ubaidullah Shamin hadisi ya karbo daga Imamu Malik cewa labari ya isa masa cewa wani mutum ya tambayi Kasimu da Muhammadin wato ɗaya daga cikin fuqahu sab'atu na Madina jikan Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala nu faqala yace dai ni nakan yi dimuwa a sallata wannan ya yawaita gare ni dimuwar ta yawaita gare ni sai kasimu kasimu ibn muhammadin ya ce ai abin da za ka yi irin wannan ta ko ka ci gaba da sallaka domin lamarin da nan wannan timuwar ba za ta rabu da kai ba sharri ne na shaidan abin da yake so ya ɗauke ma hankali daga sallah nutsuwar da ake samu a sallah kai zamo kayi sallah baka samu ba har kai sallama alhali kana cewa ai koma ba cika sallar nan ba ta yi ma bai cika sallan ba shi yasa aka faɗa cewa wanda yake kokonto ya yawaita gare shi a sallah to ya kau da kai daga wannan kokon sai dai a masabar imam malik aka ce sai ya wato kokonto ne ma ya yawaita daga gare shi to abin da yake akwai sai dai ya sujjada ba a kawai in ya gama sallah wanda ko mantuwa ce ta yawaita daga gare shi to wannan ya gyara sallar ba wata sujjada ma a kansa shi yasa a cewa akwai mustankahin shakku akwai kuma mustankahin sahau to yanda ake ke aikin wa'a game da wankan juma'a ubaidullah ya ce ya hayayi min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga sumayu bararar abi bakar ibn abdurrahman ibn auf wato shi wato shi abi bakar ibn abdurrahman ibn al-haris ibn hisham wato shi abubakar din daya daga cikin bawan sabati ne na madina wannan sumayu din malamin imamu malik da bawansa ne ya yanta shi shi ma irin wannan isnadin gaba daya a muwadda guda takwas ne a ce sumai an sumayyin an abi salih samani an abi huraira gaba daya a an rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko anna rasulullah kala a gaba daya a muwadda guda takwas ne amma hadisan wato sumayyu wanda imamu malik ya rawaito wannan suna da yawa sun kai wajen 96 hadisan da imam malik ya rawaito daga sumayyu sun kai 96 amma a ce shi sumayyu ya karba daga abi salih samani shi kuma a cikin tarihin samani ya karba daga abi huraira to wannan ne aka ce gaba ɗaya guda ta kusurbe a kowanne cewa maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda ya wanka ranar juma'a irin wanka na janaba malamai suka ce wannan akwai fassara biyu a kansa wato fassara ta farko ne ita ce a ce ke wanka irin yadda ake wankan janaba wato siffar wankan siffar wankan nasa ta zamo kamar yadda ake wankan janaba wato ya kula da tsari na shari'a wajen wankan nasa ba wai kawai a ce ya dau samu ya wanke jikin zama a'a ya zamo ya yi wankan irin wanda ake na janaba wannan shine abin da mafi yawan malamai suke kansa suka tafi a kan fassarar wannan hadisi akwai fassara ta biyu ita ce cewa yi wanka daga janaba a ranar juma'a wasu daga malamai sun tafi akan wannan kuma akwai hadisi mai zo wanda shi ma da yake karfafa wannan fassarar wanda bai haƙi ya fi da hadisin a littafin sa shu'abul kimani to sannan ya tafi a sa'a ta farko an ce a duk masu ruwayar hadisin nan in ban da imamu malik ba wanda ya ruwaito da wannan lafazin faraha wasu da yawa sun ruwaito shi sun magada kamar ibn turaidi ya ruwaito da cewa sun magada amma shi imam malik shine ne kadai ruwaito da sun maraha wanda kuma sai zama masabarsa ta dace da wannan ruwayar tasa domin ya tafi akan cewa juma'a ba cewa ake sabon tafiyarta ba a'a ba da sassafe ake tafiya juma'a ba sai zawali daga zawali da zawali ya yi sannan ne ake bukata tafiya juma'a nan da wato shi ya sa damar rawaki kuwa sai a tafiyar da aka yi ta bayan rana ta karkata daga tsakiya inda ake kira rawaki guduwi kuwa tafiyar da aka yi kafin a ce rana ta karkata daga tsakiya ita ake cewa ka dafu gado ila kaza amma idan bayan rana ta karkata daga tsakiya to sai a ce rana shi imani shafi ne shi sai dace da ruwayar malamin garin su ibn jurayj ibn jurayj wanda mutumin maka ne shi hadisin yadda ya ruwaita sun magada shi yasa ya ce ai an fi son a tafi juma'a tun da safe tun da safe da shi kurban malik ya ce tafiya ba sannan karahiya ce karahiya ce dan zai bayi zuwa mutum ya bar shagulgulansa ba haka aka karbo daga sahabban manzon Allah ba sukan je gonakinsu sukan je kasuwoyinsu sannan su dawo da masallacin juma'a shi yasa malikawa suka ce yana daga abin da yake makaruhai abin da ba a so ranar juma'a a ce mutum ya bar aiki wai da juma'a ce yi aiki kuma ya sallar juma'a ya hada biyu ke nan wata gifi ma a ce kalla ku jara lahirar wala tansa da tsibar ta bi da duniya to wannan kamar wanda ya yi ibada ne da rami wanda ya tafi a sa'a ta biyu kamar ya yi ibada ne da saniya wanda ya tafi a sa'a ta uku kamar ya yi ibada ne da kaho rago wanda yake ne kaho wanda ya tafi a sa'a ta hudu kamar ya yi ibada da kaza wanda ya tafi a sa'a ta biyar to kamar ya yi ibada ne da kwai kamar ya ba da sadakan kwai ne don allah ko ya ce da abin da ya kamar kwai domin allah wato a wata bayan wanda da sa'i ya ya waito yake wato wanda ya tafi a sa'a ta hudu to kamar ya yi ibada ne da agwagwa wanda ya tafi ko a sa'a ta biyar to shi ne kamar ya yi ibada da kaza wanda ya tafi a sa'a ta shida kuma to shi kamar ya yi ibada da kwai yasa wannan ruwa ta da sa'i an kasa sa'o'in har gida shida amma ruwa da ta fi shukura an kasa sa'o'in ne wato a gida biyar ta ita ce wannan wayar wanda buhari ma ya rawaito hadisin nan ta kan hanyar imamu malik haka nan muslim ya rawaito hadisin nan shi ma dai ta kan hanyar imamu malik to idan liman ya fito mala'iku suka zo wajen suna tsaron gargadin da ake ashe ke nan juma'a wannan gargadin da ake ma'ana hudubar da ake yi muhimmiya ce a ratuma yasa an samu wasu yan kalilan ma daga malamai da suka tafi akan cewa ai wanda ma bai ji hudu ban rubai da juma cewa ai juma'ar asali ba kamar azahar take ba raka'a hudu ce to amma wannan hudu ba ita ce take mazaunin raka'a biyu sai kuma ake zuwa da raka'a biyu sallar juma'a wanda a sallar juma'a ya raka'a an sallar azahar ya raka'a biyu yana da sallah ai bai da sallah haka ma wanda bai ji hudu babba ranar juma'a suka ce shi ma bai da sallah amma mafi yawan malamai sun tafi akan cewa jin guduban nan da ya abin nema ne akwai wanda suka ce lalle ne wajibi ne amma dai rashin jin bai hukunta ba ta sallar juma'a a wajen mafi yawan malamai ba a cewa da wanda bai ji gudubar ba a ce a yi sallarsa gaba ɗaya bai da juma'a to wato imamu malik sa'o'in nan guda biyar da aka faɗa ko shida dangane da ruwayar da za a yi ana kasawa ne daga zawali zuwa sallar juma yasa misali idan aka ce rana tana karkata daga tsakiya daidai karfe goma sha wannan fa misali ne to a ce kuma ita sai juma'ar ana fara kiran sallar ta ne wanda daga shi sai hudu ba karfe daya to wannan awa daya za a kasa gida biyar wato kaga zama wani ishirin ishirin kenan wanda ya je tun daga sha biyu har zuwa sha biyu da ishirin shi ne kamar wanda ya ibada da taguwa wanda ya je kuma kamar sha biyu a ishirin da wato shi za a kasa kai a minti goma sha biyu biyu minti goma sha biyu biyu wanda ya je tun daga sha biyu daidai har zuwa sha biyu da minti goma sha biyu to sai a ce kamar ya yi ibada ne da taguwa wanda ya je kuma daga sha biyu da minti goma sha uku har zuwa sha biyu da minti ishirin hudu to shi kuma kamar ya yi ibada ne wato da san ya yi ibada ne da san wanda ya kuma daga sha biyu da ishirin da biyar har zuwa ya kai sha biyu da minti talatin da shida to shi kuma kamar wanda ya yi ibada da rago ne to haka ne za a ringa kasawa ko kuma sai karfe biyu ne kaga ya zama za a kasa awa biyu ne gida biyar ya zama kowanne kashi yana da minti ishirin da hudu to haka ne to wajen kurani shafi shi ya ce a tun daga safa ake fara kasa ya sa daga fitowar rana ya zamo a karfe ɗaya ne ake tsaye da sallar rana kuma tana fitowa karfe shida wanda ya je daga shida har zuwa bakwai to sai zamo ya samu matsayin wanda ya yi bada da taguwa wanda ya daga bakwai zuwa takwas shi kuma shi ne ya samu matsayin wanda yake ya yi ibada wato da saniya haka abin yake tafiya to wai da jami'in hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abi sa'id da sa'id ibn abi sa'id al-makaburi ya karbo daga abi huraira cewa abu huraira ya kasance yana cewa ala kulli mutarimi a wani ranar juma'a wajibi ne akan dukkan wanda yake balagagge kamar wankan janaba wannan wasu da yawa sun tafi akan haka za akwai wanda ba su ai wanda bai wankan ba ba bai juma'ar ba mutum ya je juma'ar bai wankan ba to wato sai a ce bai sami juma'ar ba amma mafi yawan malamai suka ce a wannan wajabcin na sunnoni wato kamar ya ce sunna ce karfa shi yasa ba wankan bai da mashiga game da inganci juma'ar ta ba ai wankan ba aka je juma'ar juma'a ta inganta illa iyaka abinda za a samu bai kai kamar inda a ce an yi wankan ba kuma kamar malikawa sun kawo sharuɗan wanka misali ya zamo wankan ya sadu da tafiya juma'a kada ya wankan ya zauna kuma ya bai ko ya zauna cin abinci in ya wanka ya zauna cin abinci to ya warware wankan nasa ana bukatar inda yana sa ya samu wannan faralar da aka ambata ya sake wani wankan ya sake wani wankan to ubaidullah jami'in hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ibn shahab al-hudi ya karbo daga salim ibn abdullahi ya ce wani mutum daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci ranar juma'a alhali sayyidina Umar dan Khattab yana huduba yana cikin huduba sannan shine khalifa ah sai sayyidina Umar ya ce yau ta sa'a ce wannan da za ka ce sai yanzu za ka iso masallaci sai mutumin da ya shigo ya ce ya amiral muminin na dawo ne daga kasuwa a sai na ji kira na ji an yi kiran sallah da na ji an yi kiran sallah sai ne maza ne alwala sai da na umar ya ce a yi ran kuma ma alwala kawai kai ka taho juma'ar alwala kawai kai ka taho juma'ar alhali ka san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana umarni da wanka cewa wanda duk zai zo juma'a yi wanka a wato shi wanda ya shigo din malamai da yawa suka ce sayyidina usman ne sayyidina usman kuma hadisin ya zo marfu'i illa iyaka a yadda yake ya zo a muwatta to munkadi domin talibin da abdullahi bin umara bai halarci kirsar ba to amma akwai ruwayoyi da suka zo suka nuna cewa shi salimu ya ruwaito hadisin ne daga mahaifinsa shine abdullahi bin umara akwai sinadai da yawa ingantattu wanda suka zo da wannan sifi ma akwai ruwaya ma cewa ba kawai abdullahi bin umara ba abdullahi bin abbasin ma ya ruwaito hadisi akwai ruwaya cewa anas ma ya ruwaito hadisi akwai ruwaya cewa abu huraira ma ya ruwaito hadisi illa iyaka malamai suka ce tabbataccen ruwaya ne ita ce ruwayar wato sai da na umar da ɗansa abdullahi bin umar to akan wannan hadisi cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya muru bil muslim yawmal jumu'ah to ubaidullah ce amin hadisi ya karbo daga imam malik ya karba daga safuwa na bin sulaimin shi kuma daga hannun ya tsarin shi kuma daga hadisai da rudiri wato gaba daya abu wadda hadisai biyu ne kadai suka zo da wannan isnadin safuwa na bin sulaimin an ɗaki ya tsarin an hadisai da rudiri guda biyu ne kawai cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce wankan ranar juma'a wajibi ne akan dukkan balagagge wankan ranar juma'a wajibi ne akan dukkan wanda yake balagagge to wato hadisin buhari ya ruwaito shi a waje biyu ba haka na muslim ya ruwaito shi waje daya amma dukkan su ta kan hanyar imamu malik haka nan ma kuma muslim ya ruwaito shi ta wata hanyar da ba ta kan imamu malik to Ubaidullah ta yi amin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u ya karbo daga imam mara wato wannan hadisin shi kuma ya zo da silsilatul sahabi kenan da silsilatul sahabi ma an maliki an nafi'in an imamin nafi a cewa manzala sallallahu alaihi wasallama kala ya ce idan ɗayan ku za shi juma'a to ya wanka kan yi ya fara yin wanka kan yi wannan hadisi wato hadisi ne mashhuri kwarai domin abu auna ya yi littafi musamman tabbatar da hanyoyin da hadisin nan ya zo sai ya samu mutum saba'in wanda suka waito hadisin nan daga nafiyo ya sa hadisin ya kai mashuri wato yadda والمشهور إن رواه فوق الزين صحيح كالمثل اليدين والغسل للجمعة كبر الإلم to hadisi ne mashhuri kwarai kuma ingantacce domin bayan wannan mutum saba'in din ma ibnu hajar ya ce da na tsaya na ƙara bincike sai na ga waɗanda suka ruwaito ma bayan shi saba'in din da ya faɗa akwai ruwayar wasu mutum hamsin din daga nafi yasa wanda suka ruwaito a sunan daga nafi su kaɗai ya shi kaɗai sun kai mutum dari da shi yadda shi ibnu hajar al-asqalani ya kawo to imam malik ya ce ya wanka ranar juma'a farkon yininsa a yana nufin wai ya yi wankan juma'a da wannan wankan wannan wankan bai wadatar da shi ba sai in ya yi wanka sanda zai tafi juma'a abinda ya sa na faɗi wannan saboda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisin Abdullahi bin Umar idan ɗayan ku za shi juma'a to yi wanka a shekenan sai isan da zakin ba cewa aka yi ɗaya ke wanka ranar juma'a ba in yi wanka ko ya zaman sa a gida kaga bai cika umarnin ba da cewa aka yi ɗayan ku yi wanka ranar juma'a shekenan ko da asuba juma'a ne mutum wanka sai ake yayi ranar juma'a amma cewa aka yi in za shi in za shi ma'ana san da zai fara tafiya shi ne fahimtar shi imamu malik imamu keke wanda ya wanka ranar juma'a da wurwuri ko sai daga baya alhali yana da wankan juma'a da wannan wankan nasa sai abin da zai warware alwalarsa ya same shi to wankan nasa bai lalace ba abin da ake bukata dai kawai ya sake alwala wato inda ya je wankan tafiya ya yi juma ko da da safen ne kenan in ya yi wankan ya tafi juma'ar shi kenan abin da dan magana ta imam malik take nufi shine kai ya wankan ya tsaya kuma da wani abu daban ba magana juma'ar ba ba magana tafiya juma'ar ba wannan wankan nasa ya wadatar da shi babin abin da ya zo a game da cewa ana bukatar a yi shiru ranar juma'a sanda liman ke hudu ba wai da lafiya min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga hadis zinani ya karbo daga rajo daga abi huraira ya kuma da isnadin wanda yana cikin manyan isnadai an faɗa da abin guda hamsin da hudu ne a kowanne malikun abin zinani an al'araji an abi huraira ta to jami'ar Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce in kace da abokin zanka ranar juma'a in shiru alhali liman yana cikin huduba a ranar juma'a hakika ka zo da yafishen aiki ka zo da abin da ba daidai ba wato abin da yake ya sa ba ka da ladan juma'a da yadda yake ya zo a hadisin da abu da ya ruwaito da ibn huzaimata daga abdullahi ibn amr ibn al-as daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake duk wanda yazo da abin da yake lagau ko yake ketare wuyayen mutane to wannan ba juma'a ya je ba ya je dai sallar azhar ya samu ladan sallar azhar ne kawai amma ladan sallar juma'a wannan ban da shi Ubaidullah ce ya hamin hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Ibn Shahabin ya kama da talaba ta tsaye ma yalikin kurazi ya ba shi labari cewa su sun kasance zamanin sai na umar abdul haddari yau mal juma'ati suna tayin na fulfuli a ran juma'a sai umar sai sai na umar ya fito da zarar sai na umar ya fito ya zauna abin kambari masu kiran sallah suka yi hada a cikin kiran sallah sada batu ya ce sai mu zauna da tattar su muna wasu da irin rage in akwai wata magana da zani sai ne a san amma da zarar masu kiran sallah sun gama sun yi shiru sai da namar ya tashi yana hudu ba sai bi shiru daya daga cikinmu ba zai zance ba na ji wani ya faɗi uffan ba har sai an gama daga hudu ba ibn shahab zuri ya ce a fitowar liman ranar juma'a ya hada duk wata sallah ta nafila ba da wannan malikawa suka ɗauka bisa umuminsa cewa ko da ma wanda zuwan sai dan ba ya ce ya tsaya yin sallah ta nafila a sallah ba ko da wanda zuwan sa kenan ballata da wanda daman yake zaune amma wasu naman suka ce a'a banda wanda zuwan sa kenan a wanda zuwan sa kenan shi ya iya yin takiyatu masjidi illa iyaka ana bukatar yi ta da gaggawa to su malikawa dai bisa cewa ai wajibi ne a saurari hudubar nan wajibi ne yadda aka gaba da dalilai a baya a sallan nan kuwa nafila ce to dan wa- dan nafila a bar abin da yake wajibi ai ba daidai ba ne gashi ibn shahaduri yana faɗa cewa da za da fitowar liman a ranar juma'a ya hana dissan su kuska ɗauka bisa cewa da wanda ya shigo da ma wanda ya yi nan ba sai lalle wanda a yake nan kawai ba maganar liman da zarar liman ya hada a cikin hudu ba to an hana duk wata magana ma ba daidai bane wanda ya wata magana a sannan wannan hadisin gashi ya zo ne daga tabi'ai tabi'i ne ya faɗa cewa a zamanin wani sahabi ga yadda su shi yasa za a ɗauka a matsayin me za a ɗauka cewa a matsayin mawukufi yadda jalalidin suyuti yake faɗa a alfiyarsa ta hadisi wa kullu za min tabi'i mursal la rabi'u jazma lahum wal awwal sahaha fihi nawawi wa kafa wannan kenan sahaha fihi nawawi wa kafa za a ce matsayin sa hadisi ne mawqufi wanda aka ruwaito daga tadan sahabi wanda aka ruwaito daga sahabi illa iyaka kuma dangane da hukunci sai a ce ko da yake mawqufa ne lafzan za a yi hukunci da cewa mawqufan ne lafzan amma kuma marfu'i ne hukuma inda kamar wannan abu ne wanda sahabbai ba za su yi tsara da kansu ba sai in sun ga cewa annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya tsara musu shi yasa marfu'an ne hukuma to wanda za ta min hadisi ya bar daga imam malik ya karbar daga abin nari bararren umar ibn ubaidillahi ya karbo daga malik ibn abi amir wato kan imamu malik ne cewa sayyidina usman dan affana ya kasance yana cewa a hudubarsa Allah ba ya zalika idza adaba kadan ne zaka ji sayyidina usman yayi huduba bai faɗi wannan maganar ba a cikin hudubar nan maganar da yake faɗa din wanda yake yawaita faɗarta a hudubobinsa shine cewa duk sanda liman ya tashi zai hudu ba ranar juma'a to abin da yake wajibi a kan ku ku saurari hudubar ku shiru misla malil mulkitin sami domin irin ladan da wanda ya saurara ya zama kuma yana ji zai samu irinsa ne wanda ya saurara amma kuma ya zama bai ji zai samu wani shirin amma kuma tare da ya yi shirin baya jin hudubar liman don yana nesa daga limamu to za a ba shi lada kamar ladan da aka bayar wanda ya shirin ya zamo shi shi yana ji idan aka ikama sallah ku daidaita sahunku ku dauranta da kafadunku kafadunku su zamo sun daidaita hakika daidaita sahu yana daga cikin sallah a ce an daidaita sahu yana daga cikin sallah wannan saidina usman baya yin kabbara harama a ranar juma'a sai wani mazaje sun zo masa da hakika ya wakilta su da daidaita saffai sun ba shi labari cewa ai sahun diya daidaita to a sannan ne yake kabbara a sannan ne yake kabbara wani lati amin hadisi ya karbi daga imam malik ya karbi daga imam nafi ya cewa sai dina ɗan umara ya ga wasu mutane biyu suna hira alhali liman yana huwa ranar juma'a fa sabahu ma sai ya dau tsakuwa ya cece su a nisbuta cewa ku shiru ku shiru yanzu ba lokacin magana ba ne ba lokacin hira ba ne ubaidullah ta amin hadisi ya karbo daga imam malik ya samu labari cewa mutum ya yi atishawa ranar juma'a alhali liman yana huduba sai wani ya ce masa ya rahamu lamu da yake kusa da shi wanda yake kusa da shi ya ce ya rahamu kallahu ya tambayi sai damnal musayyabi daga wannan sai sai damnal musayyabi ya ce gaskiya ba daidai ba ne in ana hudu ba ko da mai atishawa ne ya yi atishawa to ba a gaishe shi sai a sai an gama hudubar a gaishe shi in liman ya gama hudu ba tun sannan a ce masa ya rahamu kallahu amma ba san da liman yake ba shi yasa malamai da yawa suka ce sannan ma ba wakacin sallama ba ne ba a yin sallama san da liman ya fara hudu ba duk wanda yake daura da wajen ba wanda yake aje ne wajen cin ma'ajen sallar juma'a to ba a cewa a yi sallama a sai da wani sai ya ce karka sake akan wannan imami shafi ya yi malikawa su akan haka su har yanzu a cewa ba a gaida wanda ya atishawa ranar juma'a inda liman yana gudu ba a masallaci a imami shafi shi ma da can akan haka yake zamansa na iraq akan wannan kauli yake amma da ya komo misira sai yake a ai gaida wanda ya atishawa liman yana gudu ba in hakan ba laifi ba laifi har ya kawo hujja da hadisin Hassan al-Basri daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa manzo Allah ya ce idan mutum ya atishawa alhali liman yana cikin huduma ranar juma'a to ka gaishe shi ke rahamu kallahu to hadisin ne mursali hadisin wanda ya mursali ne tunda Hassan al-Basri ai sai karshen khilafar sayyidina Umar ba ya shi ya rage shekara biyu a wato wafatar sayyidina Umar aka haifi aka haife shi shi Abdul Basri ubaidullah ce ya min hadisi ya karbo daga ibrahim imam malik ubaidullah ce ya haya min hadisi ya karbo daga imam malik cewa ya tambayi ibn shahad zuhuri daga yin magana ranar juma'a wakacin da liman ya gama huduba ya sauko daga mimbari kafin ya kabbara harama ko kafin a yi kama sai fishadin yake ba laifi da wani sannan yin magana ba a hana ba nan da aka hana san da liman yake cikin gudu ba abin da ya zo game da wanda ya riski raka ya ranar juma'a me ya hukuncin sa ya wani lafiya min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ibn shahadin zuri cewa ibn shahadin zuri ya kasance yana cewa wanda ya riski raka'a ɗaya a sallar juma'a to ya tashi ya ƙaro raka'a ɗaya wato ya sami juma'a ya sami juma'a ibn shafi zuri ya ce wannan shi ne tsari haka ne tsarin da muka samu malamai a kai wato kenan ya nuna kamar ya samu kuka haku saba su nan a kan haka manyan malaman makina to imam malik ya ce akan wanda ne na riski malamai a garin me yasa suka tafi akan haka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya riski raka'a daga sallah to hakika ya riski sallah ya ce kenan tunda aka ce as-salat mufradi ne wanda aka yi ta'arifin sa da al yasa ya dau umumi kowace sallah kenan hada har sallar juma'a dukkan malamai wato na masabobin da guda hudu sun gama akan cewa wanda ya riski raka'a ɗaya ne daga sallar juma'a to ya samu juma'a abin da ake bukata ya tashi ya kawo ɗaya kada maliku imam malik ya ce wanda aka samu sabani ne wanda ya riski kasa da raka'a ɗaya ne ya hukunci sai ma za a ce ya samu juma'a ko ko bai samu ba wasu da yawa musamman a masabar abuwa ne fa sun tafi akan cewa shi ba za a ce ya samu juma'a matuƙar ne ko da ka biya ce ya samu tare da shi to amma masu yawa ka biya ba za a ce ya samu juma imam ba ke ce a game da wanda matsatsi ya same shi ranar juma'a aka matse shi a wajen ruku'u ko wajen sujjada sayar ka ya iya zuwa da ruku'u amma kuma ya kasa samun ikon yin sujjada abin matsatsin ya kai inda ya kai har sai da liman ya tashi har ko sai ma da liman ya gama daga sallarsa cewa shi wannan in ya sa ikon musu cewa ya sujjada in dai zama ya ruku tare da liman sujjada ce ta gagare shi zuwa to sai ya sujjadar lokacin da mutane suka ke tsaye sai ya zo da sujjadar sannan sannan shi ma ya bi ko a ci gaba da sallah da shi sallarsa tana nan ba abin da ya taɓa sallarsa idan ku sami iko ba bisa ya sujjadar har sai da limamin ya gama sallarsa lamarin da sha'anin abin da ya fi soyuwa zuwa gare ni shine ya faru sallarsa ya mai azahar raka a hudu a juma'a ta kubuce masa sai a ce juma'a kenan ta kubuce masa to abin da ya zo game da wanda ya haƙora na juma'a imam malik ya ce wanda ya haƙo ranar juma'a ya alhali liman yana cikin hudu ba sai ya fito bai dawo ba har sai da man ya gama daga sallarsa to zai zo da raka a hudu ne shi zai sallaci raka a hudu ne a zahar sai bai sami juma'a ba iyaka ko da dai bai sami juma'ar ba a nan hakika za a yi a rubuta masa ladan juma'a inda dai an fara hudu ba da shi kuma larura ce dole masa san ransa ba ya kasa yin sallar tare da liman imam malik ya ce raka'atar a duk wanda ya yi raka'a ɗaya tare da liman ranar juma'a sannan kuma hako ya zama masa ya fita ya dawo a hali liman har ya gama rakawoyin guda biyu cewa sai ya ƙara raka'a ɗaya ya sami juma'a sa kenan ya sami juma'a tunda dai da can kafin haban ya zo masa sai da ya raka'a guda tare da liman malami ta kallon matakar dai bai magana ba sanda ya tafi wanke haba imam malik ya ce an yabta zinar imama mai juma'a ba wajibi ba ne a kan wanda habo ya zo masa ranar juma'a alhali liman yana cikin hudu ba cewa in zai fito sai ya nemi izinin liman a'a ba lalle ne a kansa haka ba ko kuma wani lamari ya same shi wanda dole sai ya fito daga masallaci shi ma fitowar ta baya bukatar sai ya nemi izinin liman in yana nufin ya fito bar sai ya fito ba tare da ya nemi izinin liman ba tun da fitar ta zai masa wajiba wanda ake ce dole sai ya nemi izinin liman kenan shine wanda ba abin da ya zama dole ba ne ya same shi wato ba abin da ya zama dole ba ne wajen ingancin sallah ya same shi to shi ne zai fito a kace sai ya nemi izinin liman.